الرجيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء 30 ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijirar annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba a littafinmu na ƙarshen wata da muke a samun jana'i laraba ƙarshen wata mun tsaya a darasi na saba'in hamsin da saba'in da nan saba'in da kamar na ɗan rubuta darasi na ashirin da nawa ne sha takwas muka yi gashi nan ko a sha tara muka yi za mu tafi na ashirin daidai ƙarar kwa za mu tafi darasi na ashirin daidai insha Allah ta'ala a cikin babu hamlin jinazati wa tibahuha littafi na tafi na tasa'in da uku insha Allah ta'ala muna roƙon ubangiji ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu yi ko aiki da abin da za mu mala yake a tsari na biyu bayan bayani da ya koro dangane da abin da wato ya shafi ɗaukan gawa ɗin ita kanta sama ne za mu tashi na gani za mu tashi gaba ta arba'in matsala ta arba'in da tara ke mala yake wa yajibul isra'u fi sayyi biha wajibi ne a yi gaggawa wajen tafiya da gawa lokacin da aka ɗauko ta a yi gaggawa ba a zuwa tafi salo salo salo kamar wato ana masu jan jiki ba a san haka tsairan junan ramar tafiyar da take ba karbawa ba dokin ba tafiya ne da an ga mutum yana cikin tafiya sosai ta maza to lallai ana so a yi haka wa fi zalika ahadi akan wannan akwai hadisai kuwa hadisan da suke nuna za a yi haka shine al'awwal na farko annabi ya ce asri'u bil jinaza ku yi gaggawa idan kun ɗauko gawa kai sauri a kai فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه idan gawa ce ta kirki to alkhairi ne kuke gabatar da idan mutum ne kirki sai idan mutumin da ya mutu bawan Allah ne to lallai gurin alkhairi kuke kai gurin alkhairi kuke kai wa in ta kun gaira zalika lallai idan kuma ba wato mutum ne kirki wace ta gawar ba mutumin kirki ba ne ba sharrin ta ba hula hu ari ari ka ji ku su sharrin ne za ku sauke daga kafaɗa dan mutum ya ɗauko abu mara kyau ai Allah Allah yake rabu da to shi ne annabi alaihi salatu wasalam ya ce to ku yi gaggawar kai gawa shi za lokacin da za a yi mutuwa a zo kamar yadda na faɗa satin da ya wuce kaga an yi mutuwa a karfe sha biyu wai sai a ce wani ake jira zai zo daga Abuja ba zai zo wata biyar ko gida ba ku kyauta wa gawar ba kuma inda za ta dawo ne za su tsine wa mutanen da suke mata wannan Allah ko ta fi biyu da wuce na ga wata aka yi haka wai ya tafi Abuja duk ga mutane sun zo sun karfe biyu da wani abu an tsaya wai zai gida jirgi zai sauka shi kadai shi kadai tilo kuma ga duk tana da ɗan uwan da ƴaƴan daban da shi to amma muna ga muku illa shi zai kawo yar gwamnati domin gini da hannu da biyu ta aka yaje sun gaisa da jiya ya tafi ko da safe ya hau jirgi ya tafi kuma bayan ya tafi da awas kawai aka ce tarin sai aka yi ta idan ka da me za ka yi mata kana dawowa da ma sai ka je kai mata addu'a a makawarta shikenan in ma sallar gawa ta ya halatta kai mata ai ko ka je kai tashi kai kadai mu da yawa kamar yadda ake faɗa al'ada ta janyo al'amura gaba ɗaya sun lalace sai ga yanzu wanda ya bai mutu abun ma tsoro ne ko kuma ba shi ne albasu ne ba in ka ga ya bai mutu abun an aiwatar su yana da kuɗi yana nan dole ya abin da yake so wallahi ya yi kowa zai fi sama a wadata domin shi yake da in ƙarin biyu ne shi zai ya kawo a zo a yi idan abin ne da aka fito da shi shi zai fara kuɗi to kai kana kai kai na kai magana ba abin da kake da shi in ma bin shi kai za a ce Allah zaka taki gona oho yawa in ka zo da ma kai kwanzuma ne zai zai mana abin da kai yau duk ba wanda ya zai damu da kai amma wannan shine idan bai ba za a damu da shi za a ke zo da'awar ta wasu ko ina waɗanda suke hannu da juni suka fahimci da'awar su za su kasan cikin sauki idan kuma ba ka da hannu da juni in babba ne kai a gida nan ma za ka kawo canji in ba waɗansu a gefe yawwa mutukar ta zama alfa da omega to canji ne shi za a ke zuwa ita karantarwa kamar yadda malamai suke faɗa har Allah ya sa yau generation din su zo su karɓa abu ko ba kuɗin da ya zamto duk generation din an fahimci abin a addinin jiddu za a zamto to shi ne abin da yake a tare da wuce khani bukari da muslim sun suka fitar da hadisi wasu ya kuli muslim amma idan aka koro hadisin haka ne ba muslim wa ashabu sunan al-arba'a da ashabu sunan su hudun nan abu dawo da ibn majah tirmidhi na tsari su waɗannan to sai ne wa ta'awu tirmidhi wa ahmad a wanda suka koro din tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce imam ahmad ma a mujalladi na biyu shafi na 240 da kuma shafi na 280 da shafi na 488 haka imam al-bayhaqi shi ma shi kuma me ya faru a mujalladi na hudu shafi na 21 min turuqin an abi huraira ta hanyoyi daban-daban daga abu huraira ana gane hanyoyi ko shine za ga kamar hadisin mun ji al-lu'lu' wal marjan wannan hadisin da suke da bayani akan menene wa eh kudu ba sallar iri da hudu ba ai kaga da hadisin dai lata ne aka ta baka tsoro din shine tsoro din shine kawo hadisin dai lata ne to saboda haka shine a tsoro to sai ce wala huwa hadithun akhar binahu al-ati yana da wani hadisin daban kuma da da irin wannan hanyar da ta zo fatan kutun wannan hanyar da ta zo a kasa asani na biyu idza wudi'at al-janazah dawa kun ga aluga ana iya cewa janaza ai ana iya cewa janaza ko yawa har wasu ke bambancewa sai an ce al-janazatu shine ta sama aljinaza kuma tana kasa na yi kasara ko na yi kasara ya ce tana kasa sannan aljinaza kuma tana sama wa ihtamala hal rijalu anatin ala anatin wato idan aka wato dauki gawa sai mutane suka dora ta kan kafudun fa in kana salihatan idan mutum ne kirki dai abun nabi idan aljinaza zamiri ya udu ila aljinaza ko yawa shi ne aljinaza ka ga ai muhannas ne muhannas ne mace so da kala zai da sai kaddimu ni kaddimu ni ku gabatar da ni ku gabatar da ni ku sauri wa in kana gaira saliha idan ku babu duniya kirki wanda kala zai da sai ya wainaha ya kai can ya kai tanta shine anan kaga la'ayin shine abin da kan boko ke so direct fit da indirect hadisin duk ya kunshi bi direct fit da indirect tunda hadisin ya bara izawo bi asl jinaza kaga direct fit ne wannan ake magana wa ihtamala hal rijalu ala ihim fa in kana salihan qala qaddimuni qaddimuni daga nan kuma wa in kana ghayra saliha qalat ya wailaha indirect fit kenan sai ta ce ya kai tanta sai aka juyar da rajin zuwa ga ita gawar kai ne eh kai kai ba za ka ji kai tanka ba ba za ka dade da dan irin kanka ba aina yadhabuna biha ina za su bude ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa lisan komai yana jin muryar wannan wannan maganar ta gawar banda mutum kowa duk wani halitta a duniya banda mutum haka annabi ya faɗa to da aka kai gawa aka ajiye ta a cikin makabarta mutukar mala'iku sun zo mun karin wani kiro sun da kinki da wannan guduma mirzaba suna dukan sa in yi wata ƙara gaba sai komai na halitta sai ya ji illa tsakalai ne banda mutum da halitta su kadai ne ba za su je ba amma aka daki mutum a kabarinsa annabi ya ce duk wata halitta sai sai in kana da kabaru a gidanka za su kaji za su ji zumaye shi yasa muka ce a wannan lokacin magabata yadda suke idan rakumin su ya ci ko dabbar su ta leda makabarta suke zuwa musamman ta kabarai su ɗauri ba a jiyo man magani yanzu likitan dabbobi bitinari dakta za a ce a baki kaza su ba wani abun nan kawai zuwa za a ɗaure ka a makabartar da ya ji wannan kururuwar da waɗanda ake duka zai fara dawo eh nan da nan leda sai ta mutu shi ne abin da suke kawai zai mutum ya je ɗauko dabbar da ya dare shi gida haka suke yi amma mutum da aljan ba ta yi eh eh eh sai ga sun sheko da gudu eh mu ba mun sha ganin wannan ba na jiji na yi ma ba ta ba eh mun sha gani amma dai yanzu ba za ka je kawai ka tsaya ka ce to akan kabarin wa ta yi a lokacin to akwai matsala ba kaga ba wanda ya kaka akwai amma dai su magabata yadda suke dan ma su kai da ta mu'mine da su sai a je magabatar kafirai kawai domin su kullum cikin dukan su yawwa nan suke zuwa su daure kanan zai ka tabo kabarin nujira ka ya ce kada wani yake cewa ba eh kabarin raka ya ce a tafi kabarin raka to wannan shi ne da yake walau da ni a hular su aika wani mutum da mutum zai ji suma zai wallahi zai suma amma sai aka ɗauke mar saboda wannan ma azaba ne alaikum salam na'am eh amma wannan al'insan ba cin karo wancan sai ya ƙara bayani wannan kuma ya tsaya ya tsaya a takaita a wajen nan bai ci karo ba ba cin karo ƙarin bayani ya yi a kan wancan shi ne ya tattara turuk kenan in za ka magana a kan matsala na ta ba ku misali cewa har a yanzu ma babu a kasuwan kai kai gogulin na littafi a kan matsala kaza sai ba ka gaba ɗaya maganganun har hadisai mara kyau wani ya gaya ma yace ba ma wayan nan ba su inganta ba inganta duk kuma ga hanyoyin duka to sai ga ka zo bayani ba za ka samu matsala ba domin an tattara ma duruku duka hanyoyi shine misali da ta bai kwani sai kawai ɗanka yanzu ya zo yace mun je kantiri ko shoprite yace na taɓa zuwa shoprite ya gaya abokansa wata rana ya rabe da su mun je shoprite da abba ana kuma hira wata ran sai yace mun je shoprite da umma wata ran kuma sai yace mun je shoprite da umma da abba da ni duk ba ƙarya ce domin duk gaba da ya yi to shine duruk durukul hadisi shine wannan jajajen yan kamori sai ce wayo ƙarya ce gaba ɗaya ba aikin hadisi yanzu kawai aikin mu ɗauka mu karanta amma wallahi duk magabata sun gaba malam imamu dahawi har mushkilul asari ne wai mushkilul asar wanda kake da matsala a kansu hadisin da kake jin ya ci karo baka gane wa zai dauko ya gwama ma yace ba karo yace ba kaza akai an kawai ba kawai aikin mu fa mu karanta amma wani yanzu zai zo yace gaba ɗaya ba aiki ne ba shi zai gyara saboda an zo a ƙarshen zamani Allah ya sa mu gama lafiya akrajahu al-bukhari bukhari ya fitar a mujalladi na uku shafi na 142 imamu an-nasa'i a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in daidai haka imamu bai da ahmad shi kuma wa ahmad shi ma ya fitar a mujalladi na uku shafi na ɗari shafi na arba'in da ɗaya da kuma shafi na hamsin da takwas haka abin sa idil kudi radiyallahu ko daga abin sa idil kudi riwaya ta imamu ahmad ce wa ziyara dalilin nasa'i al-bayhaqi minhuma al-ula wa li ahmad al'ukura wannan ƙarin guda biyu da suka zo daga imamun da sa'i wani libai haƙi min huma daga imamun libai haƙi min huma daga gare da har yau da sa'i da bai haƙi ke al'ula kai ta farko ta imamun bai haƙi ce ɗayar kuma wali ahmad al'ukura imamu ahmad kuma shi ne ya rawaita ɗayar wa yashhadu lil ziyadati al-ula hadithu abi huraira a ƙarin da aka yi na farko abin da yake ƙara ba da jila ga haka shine hadisi Abu Hurairah annahu qala ya faɗa hina azarahu al-maut lokacin da mutuwa ta zo masa cewa la tadribu alayya qada kar ku kaba mun rumbuna a kaina inna mun kar ku kaba mun rumbuna wala tattabi'uni bin nijma kar ku raka gawa ta da kutila garwaji da ake raka gawa da ita ba yi dole lambayar nan da garwaji kunna da gararan wuta ake a shiga tsawar bid'a sai a shiga a raka gawar da ita turaren wuta za a kunna ko an ko garoshi guri guri turi da karfi mun haka wa akiri audi ku yi gaggawa da ni wajen kai ni fa inni da me yake rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ita saboda naji annabi yana cewa idza wudi ar-rajulu sari'u ala sarihi idan aka dora mutum mutumin kinki akan gadan sa me gadan makara aka dora shi akan makararsa shine azzarir da yake kala zai ce kaddimu ni ki sauri ku kai ni alhadith nahwahu irin wancan na baya kaddimu ni kaddimu duna kauli amma banda da yake fadin nan naga a hadisin wancan da muka wuce ne yake cewa yasma'u sauta al-insa shi a tasar wayar babu wannan yawa yasma'u sauta yana jin sautin da yake babu wannan kala akrajahu an-nasa'i wa ibn hibban fi zai'i ya kawo a mushafi na ɗari bakwai da sittin da hudu imamu zahaki da imamu ɗaya da shi hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari uku da talatin da shida imamu ahmad hadisi mai wa mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tasa'in da biyu da ɗari biyu da saba'in da hudu da ɗari biyar da biyu bi sinadin sai kan ala sharɗin muslim isnadi ingantacce akan sharɗin imamu muslim الثالث نوكو أنا عبد الرحمن بن جوش جوشن كان ابن جوشن قال يتي كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة وترى أنا كتنتي جنائزة عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه kawai sai ziyad da wasu mazaje daga cikin barorin yantaccen bayinsa bayi da aka yanta yamshuna ala aqabihim an gane ko amama sariya wato suna tafiya ala aqadihim amama sarir akan diga digan su a ina suke tafiya amama sarir a gaban makara ala aqadihim akan kababuwan su kenan amama sarir a gaban makara sun mai kuluna har suna ce wa mutane ruwai da ruwai da jama'a ku tafi a hankali a hankali shine ruwai da ruwai da ku tafi a hankali a hankali barakallahu fikum Allah ya muku albarka kina ta gaya muku haka ziyad da jidawa barorin bayinka wala ikahum abubakar ta ana haka ce su da tabi'ai ne sai abubakar rufai bin al-harith kenan sai ga mu da su a fi ba bi sikatil madina a ɗaya daga cikin hanyoyi shine dukka in ka karanta ta'limul muta'allim ya ga ya ba kalmar dawo dukka shine loko ko hanya dukka kuma hanyoyin kenan an gane fi sikakin madina da hanyoyi da ɗaya daga cikin hanyoyin madina ba a mane alayhim bil bagla nan da nan sai hau kan albadara ta yi biyu shine amala alayhim ya biyo su wa shadda alayhim bil saw an gane ko ya matsa musu bil sauɗi da bulala kamar shadda alayhim ya matsa don ya je ya tadda su wato da suka ce shadda alayhim shine ya matsa wa taguwar tasa ya zabure ta dan ta je ta kamo su waƙala kawai yana zuwa sai ya rika cewa da su zuwa biya da shi da wannan mutane da suke gaya wa jama'a cewa ruwai da ruwai da zai ce hallu ku kyale su ku rabu da su suna tafiya da sauri sauri suna cewa su ba an gani sai shi nubai ugin na hari zai ce ku rabu da su me yasa yace wallahi akrama wajaha abil qasim sallallahu alaihi wasallam na rantsi da wanda ya karrama fuskar Abul Qasim Annabi alaihi salatu wassalam kenan yake cewa la qadara aituna ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina tuno mu ina gano mu a zamanin Annabi alaihi salatu wassalam la nakadu an narmala bi haramala saboda saurin da muke muna kusan yin doki muna kusan yin tantarfa idan muka dauko gawa amma ku kun ji ai tafiya baya a tafi a hankali kun ji gyaran da yi to a gyaran wannan tafiyar da ake lamu lamu shi ya musu gyara a kai yace ni ina tuno mu zamanin annabi alaihi salatu wassalam muka dauko gawa har muna kokarin kamar mai gudu mun dauko ta amma ko kuna ga mutane ruwai da ruwai da kowa ya gaba an kai abin da nukai yin na hadisi ya musu gyara ke akrajahu abu dawud abu dawud ya fada a sunan dan sa mujalladi na biyu shafi na 65 imamu nazari a mujalladi na 1 shafi na 271 daya imam dahawi mujalladi na dai shine babu aqidatu dahawiya mujalladi na dai jabi na 276 haka imam al-hakim mujalladi na dai jabi na 255 imam al-bayhaqi mujalladi na 4 jabi na 22 haka imam dayani mujallad jabi na 883 imam ahmad mujalladi na 5 jabi na 36 zuwa na 37 haka imam al-hakim sahihun Imam Hakim yace hadisi ne mai kyau, wafaqahu Zahabi. Imam Zahabi ne mar muwafaqa, ya dace da abin da ya faɗa. Wa min qablihi Nawawi, kafin sa Imam Nawawi a cikin Al-Majmu' na garkarin Muslim ya kawo a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu. Wa ƙara bi a cikin ta har yau yace a mujalladi na biyar din ne shafi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya wata faƙal ulama duk malamai sun haɗu a lati babul isra'i bil jinaza akan cewa yin gaggawa idan an ɗauko gawa mutaji in ji imamu nawawi wanda a cikin shuruɗ ɗin nan ina yawan fara sharhohi da ake da su yana ɗaya da yake sharhi ba ta arha sharhun nawawi na imamu muslim ba na muslim yana da kyau ɗalibin ilimi a ce ya mallake shi saboda haka sai ya ce to illa an yukhafa min al-isra'i sai dai da ana jin tsoron yayin saurin to ga jarsin da zai hana a ke sauri da gawa idan ana jin tsoro shi ne infijarul mayyit gawar za ta danda wataƙila ta kumbura ko ta ba san ya mutu ba sai dai fara wari aka ɗauko ko kuma ƙorewa ya yayyafa ma ruwa kai ba wajen wankan gawa ko kuma wata matsala ne kawai wanda za ta sa wato ya tsattsage ko ya dandare garin sauri sai an taba a hankali to sai dai wannan ne idan wannan ce sai a ce to in fi jar kun ga yi daddarewa eh au ta gayyuruhu ko jirkitawar ta wani za ga ana tafiya jini na ta kwarara wataƙila motsin da ake yi ƙara mai yawan jinin to sai a ɗan taba a hankali wane ne wani hagu da makamancin wannan ويتعنى تجي أبو تنزل التعني من الله والعجلة من الجنة تجي أبو تنزل قلت سينتي ظاهر الأمر الوجوب فلا البنية يتي ظاهر الأمم من النبي أسرعوا يتي وجبت يتي نونا دا قاعدة wato in umarni ya zo ai asalin da akan abu da yake yi ne yana na akan wajibin da asali ne an samu mai kaune shi ya kawar wani dalili kenan to sai yake wani kala ibn hazmi haka ma ibn hazm da ba ta ibn muhallal ke eh ibn hazm ma haka ya faɗa mujalladi na biyar shafi na 154 zuwa shafi na 155 walam najid dalilan malan ibn hazm yace ko nawawi din ba mu samu wani dalili da ibn albani kai yasribu ila al-istibab da yake juyar da wannan abin da za a ce mutaaddi bane muna nan akan wajen inda albani ووقفنا عند وجهه إذا مكي توقفي مكتايا أكن واجبي وقال ابن القيم babban malami ibn al-qayyim al-jawzi ya bada azadul ma'ad ai zadul ma'ad kudurin a hanyar tafiya bai yi zaki ce wa zadul ma'ad an taba aikin haji kawai aka samu turi na wani kawai a wannan lokacin sai ya zauna ya rubuta littafin wane mutum a hanyar tafiya kuma karanta ladin ba za ka ga kwarancewa Allah gwaninta kawai abin da yasa zaka ga yawanci ba fiye zan karanta da shi a majalisi ba saboda babban littafi ne yana da tsawo sai ka samu sa'aba in zan samu ne ɗalibin ilimi ya ido ya karanta da kansa ka kuma karanta kuma dan ji ba a gajiya da karanta shi karanta ka kuma karantawa za ga ya tattara abubuwa sosai a cewa Allah ya yi baiwa a nan gurin ka karanta za ka gani to sai ce wa amma da bibun nasil yauma amma tafiyar kun ga ai da bibi tafiya kenan ko da ba kullu ma yadku ala al-ard dan wanda hadisin da bibun namli ala safa ko yawa to sai ce wa ma da bibun nasi yauma amma tafiyan mutane da mutane suke yi yanzu hudu watan hudu watan ɗaya bayan ɗaya a taka wannan kabar ɗauke wannan shine a hankali a hankali slow mala yace ba bi da atin makruha wannan bid'a ce a barki a barki amma bid'a amma wanda ake kyama mukhalifatun lis sunna wanda ta saba mukhalifatun lis sunna wanda ta saba sunna annabi alaihi salatu wasalam wa mutabamminatun litashabbuhi bi ahli kitab wa mutabammina kuma a kunshe take a kunshe take litashabbuhi ta hanyar wato tashabbuhi kamar jejeniya bi ahli kitabi al-yahud wannan kamar jejeniya yake da ahli kitabi kuma yahudawa kuma ka kalli yadda suke tamuli da gawa za ka tafiya a wani raba gaba ake ana kiɗa ana ɗaukar kafa ɗaya bayan ɗaya kamar fare haka ake yi wannan kamantacciya ne da yahudi matsala ta hamsin wa yajuzul majiu amamaha wa qalba ya halatta kai tafiya a gaban gawar ko baya in an dauko gawar ya halatta ka tsaya a gaba ko ka tsaya a baya ko ma gebe da gebe za mu ji wa an yamini ya waya tariha ko daman ta ko abunta bi ya halatta ala an yakuna qariban minha amma ana zo ga kusa da gawar ba yadda mutane ke za ga gawar can amma suna nan wai yanzu suna tafiya ba ba wani ba makara suke ba sun ga wanda san an shiga cikin magabatar nan amma suna nan to yadda yake a sunna shine ko dai gabanta ko baya ko gefen da a guda dama wannan shine sunna wannan ba ana yi ne ana so mutuwar nan kullum da ake so ake kawai a ga ka canja da dan ba haka kake yi yanzu aka yi mutuwa a gai ka aikotar da wannan aikace shine ba za ka rike karatu gaba ɗaya hadisin da ake faɗa gaba ɗaya ka riƙe domin aiki da jiji zai sa ka riƙe me yasa saboda ziran da zaka yi za ka hararo cewa lallai ya tabbata a nasi za a yi kaza shikenan sai gaba za ka manta ba za ka manta ba na'am ban ji ba tana nan zuwa matsalar mota tana nan ita to shine ma da yake mana ala an yakuna kar illa rakiba kaji sai wanda yake mahayi mota babur jirgi ko mami inda abin hawa ne da yake kiransa doki ko jaki ko kaza ko kaza ko rakuni bai ya tiro kalma to shi a baya ake ke to kaji hukunci in mutum a mota za ta kudan dolo ko taroni to shi ya biyo bayan dawa tana gaba ana binta shi ne abin da ba ne li kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi fal albani ke je magana eh zai cewa saboda annabi ya ce sai ce arakibu yasiru wato yasiru khalfal jinaza annabi ya ce ma yin abu hawa ko me zai tafi ne a bayan gawa wal maji haythu sha'anha wanda ya shafa ko duk inda ya ga dama daga gawa mun faɗa yanzu gurare hudu ko kalbaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha bayan da ko gaban da ko dama ko hagu qariban minha ina kara mai ta amma kusa da ita akwai fa'idodi da yawa ya zama kusa da ita dinnan saboda me saboda idan kusa da ita ne kaga wancan da ya riko in ya gaji zaka ke makama zaka ke makama to wajen rikewa domin gawa nauyi ne da ita kuma hakan nan ba kowa ne zai jure su daga nan zuwa wannan irin ba da nauyi ko kuka yi sakaci a kana tafiya an manta sai wani ya yi Allah sai ya yi saboda shi kansa ai haka sai mutum yana exercise zai dawa da haka haka yanzu kawai kai haka minti biyar ba ka rike komai ba sai mutum yana exercise to wannan tana wani abu aka ɗauko kuma gawa gaba ɗaya ta tafi jikin da nauyi ne da ita ko ƙaramin yaro ne kuwa to shi ne abin da ake gaya mana shi wato kaga shi wanda ya a kafa zai tafi kusa da ita wa ibulin sallah alai jama'a jariri ma ana masa sallah wa yud'a wa yud'a li walidayhi amma an zo addu'a sai a wuce yayin sa addu'a a Allahumma rabbil lahu warhamu yayidu fa abin da an gaya ma huwa fi kafalati Ibrahim alaihi salam haka annabi ya faɗa zai ce mafi inganci jarirai can makaranta annabi Ibrahim za su wata ruwaya da ta zo wata kila ba ta ce ko za mu tafi ita nan gaba ba har ƴaƴan kafirai aka ce in jarirai ne duk nan za a kai kai to saboda haka aka in ka zo yanzu kana alama a kabbara ta uku alama billahu wa amhu wa adi wa abanu kisa mun baka zuwa makaranta sai ka kasa kisa a masar a masar in za a sallar gawa sai sun yi muku ishara cewa wani ko a saudiya ba haka in za a sallar na ce ma uwa ce wato za mu yi sallar gawa duk sallah da mata barilla da an yi sallah to sai an gaya ma in mace ce da ɗan da za a ce ma uwa ce da jaririn ta haka suke mata in jaririn ne za a ce ma dan sani ala ibil haka haka za a gaya ma jariri ne dan ka san wai me za ka faɗa yayin yi in mace ce a faɗa in namiji ne a gaya ma a gaya ma me wato janda ne babba ko yaro na'am a kawai haka aka taso in Allah ya kawo mu matasa mu muka karba abun sai mu bayani cewa daga ran da ya zo kan mu ce to jama'a za a yi wa wani sallah sallah nan da za a yi masa kuma kabbara hudu za a yi a tunatarwa ce kabbara ta farko kaza za a yi ta biyu wallahi wani bai sani ba sai ran da ka faɗa ta biyu kaza za ta uku kaza za ta hudu kaza ko ba haka bane an taimaka wa al'umma kenan mu yi zalla duk shi ne amfanin karatun daga lokacin da canji ya zo mu abin ya zo kanmu ya da kanmu matasa za mu shigo da shi kada imani kaza kaza za a yi kaza shi kenan ka taimaka al'umma kuma sosai mutane za su yi appreciating za su ji daɗi saboda wallahi wani bai sani ko ya sani ya manta wannan tazkirin yana sawa sai kuma za ka ga ana bin sunna sau da kafa in dai za a rika yau da gobe to sunnan ba za ta ba za a manta da ita ba wannan shi ne to shi ne abin da malai yake gaya mana anan yace wa ibulu ka gani wa yudu adil liwalidayhi bil maghfira kalima wa iyayenka gabara sannan wa rahma ka nema musu rahma tausayi Allah ya tausaya mu ya agaza mu shine addu'a da zaka yi musu akrajahu Abu Dawud Abu Dawud ya fitar a mujalladi na biyu shafi na 65 haka Imam Nasa'i a mujalladi na 1 shafi na 275 276 wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi mujalladi na biyu shafi na 144 haka Ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 451 da ɗari hudu da hamsin da takwas. Haka Imam Ɗahawi mujalladi na ɗaya jabi na ɗari biyu da saba'in da takwas. Ibn Hibban a cikin sahihi a sahiha nasa shafi na ɗari bakwai da sittin da tara. Imam Bayhaqi shafi na ishirin da biyar da shafi na tamanin da hudu. Haka Imam Ɗayani a mujalladi na ɗari bakwai da ɗaya ɗari bakwai zuwa na ɗari bakwai da biyu. Haka Imam Ahmad a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai. da kuma 248 da 200 ko kuma zuwa 249 da kuma jin mutan jabi na 252 hadithun wa mujira bin shu'ba kana tirmidhi tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun hadisi ne mai kyau kuma ingantacce wannan language din ba da zuwa ta bayani akan shi wato ba mutala waje ba akan yadda iji tirmidhi yake fadar haka in yi maganganu da yawa akai cewa وقال الحاكم امام الحاكم يجي صحيح على شرط البخاري اي ne akan sharadin da imam bukhari ya ginda wa faqa zabi wa huwa kama qala yana na kan kamar yadda ya fada wasu ya kuli na da'i wa ahmad bi riwaya ko ruwa hadisin na imam nasa'i da imam ahmad a wata ruwaya daban wa ziyadatu salasa salasa ara aran nan guda uku li abi dawud wal hakim wa dayali abu dawud da imam ahmad da dayali wani ahmad wato al'aula ya ni minha ko al'ula ya ni minha guda biyun nan na farko daga imam ahmad yake wani bayhaqi as-salisa na ɗaya da na biyu kenan ko ina dole ya ni dan kenan to sai yace wa qala abu daud wa ibn hibban as-siqatu kun ga wannan kalmar ita ba musallata as-siqatu as-siqatu as-siqatu kowanne filin sun ka faɗa daidai ne ko wani ya zo ya ce ba daidai ka faɗa ba kamar dan yatsa ne usbu'i shi kaga kalma goma ce ma da wasu malaman lugar ce tara duk inda ka faɗi usbu'in asba'in isba'in ko ya ka faɗi ta daidai gaba da kalmar ita wannan koyaya mutum zai zo ba yadda za a ce ya yi kuskure a luga duk yadda ka faɗa daidai ne sai dai rubuta a kai da wasannin baka faɗe ta yadda take ba amma in ba wasanni duk yadda take ka faɗe ta haka ne kalmar ɗan ya ba luga tara har masu kama ka ƙara da ta goma to saboda haka wannan shi ne to sai malam ya gaya mana a ne yake cewa to shi ma wannan kalmar badul sifil ne bambancin bari da jariri bai bambanci su ya bambanci a tsikatu da a tsibulu kawai shi an gama halittarsa wanda kuma ba a gama halitta ko shi za a ke tare jibi cewa menene hukuncin matar da ta bari misali sai ta bari yanzu wata uku wani hukunci kuke ba za a islamiyya a fiƙi ta yi bari sai hukuncin jinin wata uku bari in ya kai wajen ya kai jinin haihuwa saboda haka a wannan baifaifatawar da yake bayarwa idan bai kai watanni ba ba jinin haihuwa ba ko idan bai kai wata hudu ba akwai ne wani zabanin fatawar da malam Muhammad ya bayar ko duk kun yadda in ya kai wata hudu to sai wata uku amma akwai jikin akwai hannu akwai kafa akwai waye amma ba busa masarai ba wata uku wata ake busa rai ko amma ga shi muna ganin hannu kafa da waye duka shi ma ba babani to zance mafi inganci malam Muhammad shine in dai gabbai sun fita ko ba busa rai ba fari ne jinin haihuwa ake bayarwa shi ne zancen da ya bi ƙaunar raji a mantawa kai zan da wala abu kadi da ya zo gabar yake muku akwai ikali a cikin almuharram yace guri mai rikicin gaske mata rikici ake da su anan to kawai ba ku zage kun yi tambaya bane a lokacin akai ai da ya kamata ku ji ho wannan matsala sai a ga muku ban wato bambancin mazahib akai a ce ma imamu malik da imamu ahmad sun tafi akan kaza abu hanifa da shafi ra'ayin su kaza to shi ne ka gane ko to zo da haka in dai gangan kawai idan ta zo ta ce kawai ta yi bari iya gudan jini jinin cuta ne kawai mata ba su sa gauzuwa da wannan ba yanzu rikici ake da su da yawa ko tana ganin anya kuwa in dai babu shef din gaba a jiki kawai jinin cuta ne amma hannu ya fita ko kafa ko wani abu na jikin mutum shi kenan sai a ce to jinin haihu ko da ba busa rai ba nifasi to shi ne anan kalmar kaga to yanzu idan aka zo malam kawtar ruwa ya zo a tsikudu ko a tsakdu ko a tsikudu badul ibn a wata ruwa ya zo maimakon a tsikudu zai zo da a tsikudu wa huwa ruwayatul lil hakim yace wata ruwaya ce wata kuma ruwaya ce ta Imam al-Hakim ita ruwaya ce ta Imam al-Hakim kamar yadda wal bayhaqi wa Ahmad wa azaha al-hadith fi tarqi tarqi al-hadith ko da malan da tsani yau ai to da haka da Ibn Hajar ma yana dai abin na sani da mu ai to sai yace a cikin tarqi tarqi al-hadith mujalladi na biyar ya bi na 100 arba'in da bakwai da tirmidhi aiza haka imamu tirmidhi shi ma wa huwa wahamun fa inna ma lafzuhu yace wahamun mai kenan kuskure yace kuskure ne saboda fa inna ma lafzuhu indahu ka lafzil jama'a domin lafazin nasa da ya zo kamar lafazi aka kawo na jama'a na dandazon jama'a yace lafazin da ya zo yake nuna ma cewa a cikin ba a cikin ba kuskure ne matsala ta hamsin da ɗaya wa kullum min al wa kullum min al mashi amamaha wa khalfaha duka na dangane da tafiya tafiya a gaban gawa ko in ya rage minti goma mu injiniya sai a zarar da ya rage minti goma wa kullum min al mashi amamaha wa khalfaha kowanne da gaske na dangane da tafiya wato gaban gawa ko bayanta sai ya ce to gaba ɗayan su duk waɗannan gaba ta an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga annabi alaihi salatu wasalam fi'lan a aikace annabi yayi haka kama qala anas bin malik radiyallahu anhu kamar yadda anas bin malik Allah ya kara masa yadda ya faɗa cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar kanu yamshuna amama al-jinaza lalle annabi alaihi salatu wasalam da dai na abubakar da umar sun kasance suna tafiya a gaban gawa wa karba da bayan ta raja wa ibnu majah ibnu majah abu dar hadisi mai lamba ta 1400 da 83 imam tahawi a mujalladi na daya shafi na 277 yin dare kai ta hanyar an yi rubini yazid da kuma ibn shahab anhu an ibn shahab anhu قلت في نفسي وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ita wannan fasaradi ne mai kyau akan sharadin bukari da muslim matsala ta 51 ce ko sai ce lakin al'abdala sai dai abin da ya fi ta hamsin da biyu abuwan kuskure aka yi wajen rubutu na tsayin ya kuma mai mai ta kuma mai mai tsayin matsala ta hamsin da biyu cewa lakin al'abdala almaju kalba sai dai wanda ya fi falala tafiya a bayan gawa ya fi falala لأنه مقتضي قوله صلى الله عليه وسلم هو ده كي يكي حكم تفعل أنه دي يجي اتبعوا الجنازة إيقولي wane mutum don Allah ka ji fiƙihu don Allah ku tabo littafin albani na ikhtiyaratul fiqhiyya ina yawan faɗa muku littafin nan ka gane cewa ba iya malamin hadisi bane fiqhi ne mujalladi ɗaya ne da ɗari takwas ɗari bakwai ikhtiyaratul fiqhiyya littafin ne kyau sosai kuma ana samun sa a kasuwa to sai yace annabi cewa ittabi'ul jinaza ku bugawa ku bita wa ma fi ma'anahu mimma taqaddama fil mas'ala abin da yake cikin ma'anarsa dangane da abin da ya gabata a cikin matsala ta 43 cewa awwalu hadha al-fasl a farkon wannan fasalin cewa wa yu'ayyidu qawlu ali radiyallahu anhu magana sayyidina ali tana karfafa wannan na cewa almashi khalfaha afdalu min almashi amamaha sai na ali yana cewa tafiya a bayan gawa shi ya fi falala fiye da abu abi a tafi gaba yace a biyo da a baya ya fi falala saboda ya nau da in ce bi ul jinaza kafa bi salati rajuli ni sai na ali yace tafiya a bayan gawa fiye da gaban ta yace wato falalarsa kafa bi salati rajuli fi jama'ati ala salati fadda ai saboda ai saboda kaga yana cikin kula ba wala ne duk da cewa ba la hadisin sai kala ya ce a to wanda ai da bukatar wahayi cewa kalla an bungawa a baya falalar da daidai yake da wato sallah a cikin jama'a kamar falalar sallah a jama'a ne da wanda yake kadai daraja 25 ko da bakwai a kaji malam kenan karajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya faɗa musannad mujalladi na hudu shafi na ɗari da ɗaya imamu dawi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da tara imamu bayhaqi mujalladi na hudu shafi na ashirin da biyar imamu ahmad mujalladi na shafi na ɗari bakwai da hamsin da hudu wa kaza ibnu hazm fil muhalla talibin ilimi ka nemi ibnu hazm ka koyi abubuwa kawai eh ibnu hazm ba eh a cikin mu'alla tabi mujalladi na biyar tabi na ɗari da sittin da biyar wa sa'id bin mansur min tariqai anhu sa'id bin mansur daga hanyoyi guda biyu da gare shi har yau qala al-hafiz imam al-hafiz ya faɗa ibn hajar kenan a mujalladi na uku a cikin me kenan an ce qala al-hafiz a cikin me aka ce alhaji kawai ka algamai da zamu ce kala abdullahi ko kala ibn kala al-hasan eh a cikin fatahul bayi ibn hajar a cikin fatahul bayi alhaji kawai a cikin sunan haka kawai to da yayi to sai ce um an al-waka a mujalladi na uku shafi na 143 fi ahadihi ba wa isnaduhu hadan wa huwa mawqufun lahu isnadin sa mai kyau ne yake amma mawqufi ne gare shi hadisi ne mawqufi ko mun san mawqufi ai kama azabtahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa hawa mawqufun bi shine to sai yace sai dai lahu hukmul marfu' amma yana da hukuncin hadisi marfu'i lakin hakal asram al ahmad sai dai imam al asram ya haka yi da imam al asram cewa an ahmad annahu takallama fi isnadi cewa daga daga imam ahmad da yazo shi yayi magana akan isnadi kaga ya dan soke shi kenan sai yace kullu sai nace lakinnahu yataqawwa bi tariq al akhar an gaba magana sai dai yake yana karfafuwa da wata hanyar daban hadisi ne hakan duk inda za a kai ko asalin bi shawahidi ne ko bi shawahidi an gane ko to wannan shi ne za mu iya shiga kan biyu dan shi ne gabar da ya kamata mu tsaya za mu iya shiga kai da to nan ne gurin da za mu tsaya tambihu saboda haka insha Allah ta'ala yau ni magana ma da nake wani minti goma na abin nan haka ne zaura sha uku minti uku ya rage daidai ke in sha Allah ta'ala za mu tsaya a wannan gabar Ibrahim ya alama saboda za mu tafi dan dogon hutu a al'ada karatun yadda muke yi idan ya rage wata daya ƙarshen watan rage muke tsayawa karatu sai mu fara celebration na Ramadan yanzu Allah ta'ala jiya ya kamata mu sanarwar ban yi ba to Allah ya kaddara sai mun yi karatu yau za mu yi tabo hudu insha Allah sai bayan sallah da wannan littafin da alwaji ya Allah ya ara mana lokaci in muna da sauran numfashi insha Allah ta'ala bayan sallah za mu dawo karatu kusan gaskiya shine irin dogon hudu da muke a karatu muka yi wannan amma tunda muna da hanyoyin sadarwa ina so na yi magana da shi injiniya musamman yan yan abun nan dinmu a saman mana da ko da wannan watan ne ko shawwal din da za a shiga a saman mana da hanyar da muka ce za su bude mana da facebook muna ta tunanin littafi wanda yake gaji karami wanda za mu yi shi wallahi wallahi a wannan lokacin za mu yi karanta da shi ko da a azkari mai amfani da wannan damar ana hudu da ke amfani da wannan damar mu karanta littafin gaba ɗaya insha Allah kaga amfani da shi ne ana gida a wannan hutun kowa zai iya shi shi ne amfani da ina so ji da sun ta saurara nan ni wanda ma mai suka ta saurara ba bala injiniya kada ma da yakuba wanda ya gaya mun ya akai o shi to saboda haka wannan shi ne abin da muke so mu ji insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu ga in ana bidiyon ba mun ta kalkai za a ga sanarwar da za mu bayar insha Allah sannan wannan ya bayi zuwa ga shi ba ina ga karatu ɗaya ya rage mana yanzu injiniya dole za mu yi haƙuri za mu yi karatun tafi shi ma saboda a kowanne suke zuwa karatun ba su zuwa nan da sauran guraje saboda haka shi kaɗai ya rage za mu yi karatu shi ma da mun sani tuntuni ranar lahadin da wuce shi ma za mu ba da kamar insha Allah ta'ala da kai gobe fa kowanne karatu gaba daya sai na tafsiri kawai ya rage zan yi ranar lahadi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon ubangiji da suna gawawa ko kun ta madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatun sana alkhairi akwai yan uwa da za su yi aure kawai da muka faɗa akwai baba wa za a ɗaura aurensa ranar yana yawan zaba ranar lahadi mai zuwa karfe sha ɗaya wanda bai samu damar zuwa bai da zai addu'a Allah ya sa albarka a ciki sannan akwai makotanmu nan akwai ɗaura auren Aisha ita ba amma sai inda hudu za mu tafi sai hudu ga wata saboda ta san sama hudu ga wata akwai yi za a ɗaura auren karfe ɗaya a wannan masallaci insha Allah ta'ala muna roƙo Allah ya sa musu albarka ya ba su zaman lafiya muna roƙo ba kawo rubuce shi ba ko da Aisha ba ba wani kuma aisha aisha ya ɗalibar yau ba ta kama yin cikin bane ta gare su kowa to insha Allah ta'ala wannan shine dai a dukkule istilahi da ake ciki a wannan kasa ta mu Allah ya fitar da mu ko duniya gaba daya Allah ya yi mana muna rabo ubangiji da sunayen sa kyawawa da shugabun da madaukaka Allah madaukakin sarki ya sa mu gaba da duniya lafiya iyayen mu Allah madaukakin sarki ya jaddada rahama ta gurgurar muna da kowa gidi da suna da kyawawa da tsofaffin da wadda ka tafi jinjinin zamani Allah kare wannan annoba da take ta damun duniya Allah ka yaye mana ita muna roƙon ubangiji da sunayen da dawowa da tsohon da wadda duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun mu kasar mu Allah ya zama da ita lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon ubangiji da sunayen da dawowa waɗanda suka yi jarraba Allah ka ba su nasara Allah ka ba su sakamako mai kyau yan kasuwar mu da wanda suke neman aiki da ma'aikata Allah ka riko da hannayen اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين